أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar da yake gudana karatu da ake gabatarwa na littafi al'adabul mufrad na imam wani muhammad bin ismail al-bukhari wanda ya rasu hijira tana da shekara 256 yau muna ranar ladi 13 ga watan rabiul awwal shekara ta 1440 da hudu a wancan satin muna babe na 184 babun iza ka zamta da rajulun wa huwa laka musaddiqun mun kare shi zan mu tashi babe na 185 babe na 185 inda yake babun lami la ta id ahaka shay'an fa tukhlifahu la ta id ahaka kadda ka wa dan uwanka alkawali shay'an na wani abu fa tukhlifahu kuma ka saba mai kenan kakkawa ɗan uwanka ko wanda kuke tare alkawali kuma ka yi ka saba kenan shine baban buhari ce la taqid a haka kadda ka wa ɗan uwanka alkawali shay'an na wani abu fa tukhlifahu kuma ka saba baka cika mai alkawalin ba kamar alkawali zo zan baka wani abu ko zan ma kaza ko zan saya ma kaza ko zan yi wani abu kenan in ka san ba za ka cika ba ka kai alkawari kenan shi ne maudu'in da zama fara da shi na babe na 185 hadisi na 394 sai ya ce
قال حدثنا عبد الله عبد الله بن مسعود بالتaqidin بن سعيد ليه لا قال كانت أقوال يا أبو حدثنا بكر؟
عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عبد عن عبد الملك عن إكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمار أخاك ولا تمازهه ولا تعده موعدا فتخلفه
wannan ruwa da zan makaranta baitin ta zo a na adabin furat ta zo a sunan na turmizi kuma tana ruwa ce da efu tana cikin da efu adabin furat amma dai ruwa ce kuma laha shawahidu duk ana adabin furat ne kaga ruwaya ko da isnadin ta da ifi ne idan buhari ya kada to tana da shawahid ko kuma ma'ana ha sahiha ko kuma ma'anar abin da aka wadi daidai ne gama koda da ifin ne in ruwa ya zo to zai kasance abin da aka waje ko yana da shawahid ko kuma yana da ma'ana wadda ta tabbatar da abin sai ce hadasana abdullahi bin wa mu rika yin karatun tare idan yana karanta mu rika bi tare kuwa hadasana wa abdullahi bin wa sa'idin qala hadasana wa abdurrahman bin muhammadin al-muharibi al-laysin an abdul maliki an ikrima daga ikrima ikrima kuma ɗalibi ne gaba ibn abbas abdullahi dan abbas zai ga yace an ikrimata an ibn abbas kenan daga abdullahi dan abbas kala yace kala rasul sallallahu alaihi wa sallama la tumari ahaka wa la tumazihu wa la ta'idduhu maw'idan fatukhlifahu la tumari ahaka kadda kawa dan uwanka jayayya ko gardama la tumar kakame kakkawa dan uwanka gardama ko kuma kamar jayayya shine ma'anar la tumari a haka kadda kawa dan uwanka jayayya ko kuma kakkawa dan uwanka gardama wala tumazihahu kuma kakkawa dan uwanka abokinka zolaya ta izgili almazahiraya ko zolaya da izgili kenan zolaya ta izgili da shi kakkamai wala wala ta iduhu mau'idan kuma kakkame alƙawalin wani abu ko kuma kakkaɓi duhu da kakkame alƙawali fasu kulifahun kuma sai ka saba mai alƙawalin da kai kenan wannan ruwa ta hana abu nawa ai can ba dirni akan yan uwantaka ka ayi gaba ka ayi kaza ka ayi kaza ko to dai yana gaba abubuwan da suke aiko wannan rishe yan uwantaka da yin gaba da ni ko abin da yake aiko adawa tsakaninmu kenan shine tilatu mali a harakar da kawa dan uwanka ne gardama ko kuma jayayya wala tumaziha ko kuma kaka wa dan uwanka ne zolaya da izgili wala tu'idduhu maw'idan kakka mai alƙawalin kuma fa tukhlifu sai ka saba ne maluman kan wannan alƙawali wanda ake saba su yi bayani karkashin shi shi saba alƙawali ya ne wani alƙawali zaka yi in kai ka saba zaka samu zunubi wani ne kuma kai bai kamata ba da ko alƙawarin da kai in ka saba mutum kana da laifin gurin ubangiji da ko kuma wanda in kai kamar dai bai kamata ba kai ba ka saba baka da isin gurin Allah kamar da ko alƙawarin yanzu in ce ma yanzu in ce ma zo gobe ka san da wani abu sai in ce zo gobe insha Allah ina tsammanin wani abu insha Allah zo gobe zan baka shi ka goma zo gobe zo gobe insha Allah zan baka shi ka goma sai ka zo sai ne ce babu to ya dalilin jikin Allah na ce insha Allah kuma ko kuma zo gobe ina tsammanin wani kudi in sun zo insha Allah zan baka jika goma kenan kaga na sa dama insha Allah to sai ce ma kuma zo gobe wallahi tallahi zan baka jika goma kenan na sa shirin zo gobe wallahi tallahi zan baka jika goma ko kuma Allah zan baka jika goma kai zo gobe in dai ban ba ka jika goma ba ka tai da wannan mutan nawa kenan kaga da in ban baka ba to kenan irin wannan da wanda ka sa alƙawari sharri kenan in kawo mutum dole sai ka cika an baka cika gurin Allah da kwai da kwai zuri amma da wanda ya ci ma zo insha Allah zan ma kaza kuma abin bai san ba wannan ba da kima daga cika ce kenan wannan ba ismu inda Allah ka ce mata ka yanzu gobe insha Allah zan baki kaza gobe insha Allah zan ta tambaye ka gobe insha Allah zan saya miki kaza sai gobe baka baka saya mata ba yana wannan amma da kace mata wallahi tallahi gobe zan baki ki sayi wannan kaza eh kaga dole sai kai abu ko kuma Allah zan baki da kace gina da sheki kace zakai abin kenan dole in baka yi ba sai ka saba kenan shi ne ce la tu'iduhu kadda ka wa abokinka alkawali ba ta kulifu sai ka saba ne yadda irin alkawalin da zaka kashi da rantsuwa ko da shari'i ka tabbatar tabbas da kawo mutum amma da insha Allah ka zo kuma kawai insha Allah ba damuwa insha Allah zan baka shiga ko da shiga kuce zan baka kenan ya zo kace ba san ba dama ai na ce je ka karanci to wannan kaga dole sai kai kun ba kai ba kana da karanci ne kuma yace nan wala tumazihu in ana zama na yan untaka zama na abutaka irin zoliya da ake wuce gona da iri ba a yin ta kenan tana aiko da adawa tsakankanin ku abuta ko kuma in wataka ta rike kenan shi da tilatu ma zai ka karkawa mutum yawan zoliya ta wuce gona da iri ita wuce gona da iri ana raha ai ana raha da a can baya ai mai hadisai tsakankanin sahabbai tana raha ko to amma da ai ba a wuce gona da iri akan raha da zoliya din nan yana a takaice takaice dai wannan ruwa abin take karanta da mu ummi alkawali tsakankanin mu koda mutum zama ba shi wani abuwa mu cika ai a tamba ya ce mu koda dan ka kawa alkawali fa an yi da muka cika ne balle kuma yau dubu rayuwa ke duk wanda kawa alkawali ka samu ka cika ne sai ce babu addan fil ansab an aka ce addan suka a cikin dangi a dangi kenan ka rika suka in aka ce ansab nan dangi kenan ka rika kabila ka rika alfahari da kabila ka kana sukar wata kabila ka rika nuna kai kabila ka ko gidanku ko irinku ko famunku sun yi wata fami sun kabila ku ta yi wata kabila famunku sun yi wata fami ko danginku sun yi wata dangi ko kungiyar ku ta yi wata kungiya ko group din ku ta yi wata group duk ya shiga wannan adda'al suka a cikin ansa kenan ba a san suka ka rika suka wa'ansu kaga kayi su ko gidan mu yaki gidan ku ko famun mu taki famun ku dangin mu sun yi dangin ku kabila mu taki kabila ku inda musulunci gaba daya duk ɗaya ne ina karama ko kawai inda Allah ne a tsakaku su gurin Allah babu wannan hori ne babu wannan baki ne babu wannan bahaushe ne babu wannan bazawar ne babu wannan guzu ne babu wannan bahulace ne dukka ɗaya ne gurin Allah kawai inna akarma kuma inda lahi a tsakako ina bahaushe ba na zuba in rena wata kabila ina guzu ba na rena ba wata kabila ina bazawar ba za a rena ba wata kabila kenan shine al'ad kakka soki kabilar wani kuma kakka soki dangin wani kakka soki gidan wani kakka soki famun wani shi ne ce ma al'adu suka ka bata kenan suka ta aibanta ba suka ta suka bata aibanta wata kabila ko aibanta wani dangi ko aibanta wani gida sai ce قال حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبتان لا تتركهما أمتي النياهة والطعن في- في الأنساب
to wannan sai ya ce hadasa nawa ita wannan ruwa da zan makaranta baitin ta zo na adabin furat ta zo a cikin musulun da imam ahmad kuma ruwa ya ce sahihiya ya ce hadasa nawa abu asim anwa an ibn ajalan an abi an abi hurairata abdurrahman bin sahar ad-dawsi al-asahi annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama kale yace shu'abat mine شعبتان shu'uba tani shu'u ma wani shu'uba tani reshe guda biyu ko kuma halaye guda biyu ko kuma tabi'a guda biyu tabi'o'i guda biyu tabi'o'i guda biyu ko kuma halaye guda biyu ko kuma reshika guda biyu la tatrukuhuma ummati al'umma ta ba sa barin su abubuwa guda biyu ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce al'umma ta ba sabonansu kuma abin ba da kyau ba menene sai ya ce an al ko karanta al niyaha niyahatu wa da'al fil ansa an niyaha kururuwa gurin mutuwa an niyaha kururuwa gurin mutuwa wadda an fil ansab da suka a cikin dangi murka suka dangi wannan soki wannan kabila wannan da soki wannan an niyaha kenan muka ce meye niyaha kururuwa gurin mutuwa shi a mutuwa ba an hana kururuwa me kururuwa in mutum ya mutu kuka na daga murya a hudu sauti ana wayo Allah ina yanzu mu mata suke wannan ko wayo Allah ka ta yi ka banu wayo da wa ka banu mutum yana cire kaya yana yi su can zamanin jahiliya har adashin kukan ake amma mutuwa in ka zo wannan gidan ka musu kun biyo su bashi kuma in an muku mutuwa sai su zo su muku ai sati a gida ana ta kuka ba tsaye da kuka kenan da musulunci ya zo duk sai ya hana wannan abu kenan shi a ka'ida kukan mutuwa mu lura mu gane ba a hana kwalla ba ana kwalla sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam an mutu mutuwa sukan kuka kaga haggemin su yayi jagab da hawaye kaga huskar su jika ta yi jagab ko kuma abin da yake hannun su duk ya jika da hawaye amma ne me ba ai wayo ka ta ka bar mu wayo da waye bar mu wayo shi ya mun kaza ya ta duk gida kenan duk unguwa ayi ne a doki mutuwa a doki kuka daga ayi rasuwa kenan duk gidan a doki kuka mata su ɗauki kuka wata ta faɗi gori nan wata ta faɗi sai an tada ta duka ana kuka to shine anniha anni ya anniya amma dai kai ka gane ana ne ana kuka na na hawaye na kwalla an samu annabi hana kuka na hawaye na kwalla kai jagab gemu ke jika wani rigar ka hata shiga ga duk lema na kwalla duk ana wannan don sa- saboda rabuwa da masoyi rabuwa da uba rabuwa da uwa rabuwa da kane da ba rabuwa da mata rabuwa da da ai da ciwo to amma dai sai a mai da al'amarin ga Allah a san kowa dai sai ya tafi kai mai kukan kai ma ina babanka ina kakanka shi baban naka ina baban shi ina kakan kakanka kenan ita mutuwa duk yadda za a yi kowa ne tafiya ne ake yanzu nan mu da muka zauna nan da muke cikin nan kowa babu kakan kakan shi ko to ai kakan kakanka yadda ka zauna a masallacin shi ma zauna a wani masallaci sun yi rayuwa ko wani babu kakan shi ma ko eh kakan kai kakan ka ka ji kakan kakan ka ma kakan ka ma ina yake wani babu me baban shi to shi ma ai yadda kai zo yanzu kake sejur ɗinka ai kakan kakanka da kakanka su ma sun zo sun yi me fi sujud sun dai kenan kai ma haka yanzu muna da yamil me yamil yamil bende to kare karni guda shekara 100 yamil nawa eh in ka zo yamil in ka shigo na a cikin muna aka taro mutum iska a san shi eh idan ka zo a ce a taro kuma zai ga kila wani gurin da an kashe shi zai ga wani bayyanaye ne ko gurin ya sauya ko wani mai ko haka yanzu wanda ya tsaye da shekara 150 bai nan in ka taro shi ai wannan goya san daji ya barka eh to haka a gaba yanzu nan da shekara 100 in ka taro mu nan da ya cika gaba daya eh to a sani bai da nan da ke dai duniyar nan ko wani ya tafi da 50 dai ko wani ya ɗari da hamsin ɗari ko da ɗari da hamsin dai ka san dai a Allah ka ɗaya san gaibi Allah ka ɗaya san gaibi da shekara ɗari da hamsin yanzu ana cikin aka lalaba ba kuwa eh gaskiya duniya da dama sittin da hausa da ina ne shekara sittin ne ko saba'in in ji annabi Allah kaɗan suke wuce wasa wannan shekara eh annabi ce shekarun al'umma ta sittin zuwa saba'in kaɗan suke ba saba'in baya kenan da ka kai wata arba'in kenan ka san ko tafiya ne ake an kusa ko tafiya ne ake daga aka sa shi yamin aka kai kwanne ai an kusa eh kenan ka kai arba'in na ka wuce kwanne mako ka kai bici eh gaskiya da kan eh in aka kai an wuce gaskiya in ta yace ma a ce an tashi daga nan zanta za a je to ka kai arba'in kai ka wuce kwanu kana wajen abu kai da saurai kana wajen yayyan nan duk to kaga duniya ai haka ake tafiya haka ake tafiya kowa ta yake kenan aka yi mutuwa sai ka tuna ka ga kowa ta yake abin da yake tsuwa kawai mutum ka abai wannan kukan rabuwa da masoyi da wahala sai a yi sai a zubda kwalla jagab kana gogewa da rawanin ka kana goge duk jikin ka aka jagab ka rabu da musu idan ka je ja wannan anai amma dai wayo da wa kamar ni ba ya annabi ya ce anniya wa ta'al fil ansab da kuma me da kuma a ta'al fil ansab da suka a cikin dangi ka bata dangi wani ko kabila wani to nan da ya ce ma shu'ubatani halaye guda biyu wannan hadisi ya bai ya zo nan adamu na furad ya zo a cikin muslim ma to da ya zo a musulun sai fasarta ma shi uba tarihin nan sai ce ma a cikin ruwa musulun sai ce isinatani fin nasi kuma bikin kufuru isinatani fin nasi biyu daga cikin mutane wannan tabi'a ce ta kafirai kenan abin da yake ni shi uba tani kenan halaye guda biyu tabi'a ce ta kafirai sannan nan kawai ce ma shi uba tani halaye guda biyu la ta turku kuma ummati al'umma ta ba ta baro kenan me yake nufi uba tani halaye ne guda biyu wannan wani halaye nawa ne ne na kafirai ga wata ruwa yake cewa arba'u min ummati min amal jahiliya da kai abubuwa guda hudu daga al'ummata suna yin shi wannan kuma al'amari ne na jahilai sai na farko sai ce alfaru fil ahsab yin alfahari da daraja ko baiwa wanda ubangiji ya ma kawai mutum ya alfahari da baiwar da Allah ne kamar kai mai ilimi ne sai ka rika alfahari da ni da ilimin ko kuma wani abu da ka gole a kai shi sai ka rika alfahari kana ga ba wanda ya kai ka to ba a san wannan wannan abu ne ne na jahiliya domin daraja da girma da kima da alhurma wa yake bada su Allah yake bada su yanzu ba zama bana miki in mulki ne da wani abuwa da wani mai sai ka zo kai kana ga dan gari dan mara ne duk kai abin ga kare sai Allah ya kawo wanda kauyen kau ya zo ya gina ya zo ya zama shi da shugaban ku ba haka ne ba eh yanzu ba da kwance wani ke yanzu ba da kwance wani ke zai ga wani uba ga yaran shi tun da sahi a duke su kumi da likis ana musu a kasa da kwal a mota a mai da su a mota a kashe musu kudi duk wani kun na gida da ka ana musu amma dai sai su kare da kwalin Allah kawo wani ƙauyen kawo wanda a zalaye da kwalin ya kare zo zama mai ya zama daidai ga wannan ko ba ka ba gani a rayuwa kenan shi wannan kima da mu ce ba wai a yi wannan yin duka kawai ɗinka wannan to amma dai ka san fa a ƙarshe Allah ke ba da daraja da girma da menene wani karatun nan duka a zana zai shi hakuri ban shi hallisan shi a zana zana zai shi kai kuma da ka tashi a lifis kai a mota ake kai ka da sanyi da tarmus cike da abinci shi kuma zata ma bai samu da yunwa ke tashi da kasi zai sha ne har da biyar a ƙauyen ƙau gidan fitar bai da komai ke zama amma dai a ƙarshe can sai ku gama yi ba sai uwa ya gaba shi wannan ne gaba a wuto samu wani abu kai wanda kai to zai ga Allah ne ke bada girma da daraja Allah ne ke bada don wanda ya ce abubuwa guda hudu wanda al'umma ta ba su bar sai ce na farko alfahari da baiwa da Allah ma yana duk baiwar da Allah zai mu da matsayi na iko na sarauta na karatu na wani abubuwa ne na iya wani bai iya ba ba alfahari da shi an yi da kai dubu dubu sun wuce kuma kai ma za ka yi zamanin kan kaɗai ne an wuce ita wani duniya daga ayyukan ne in fashe kawai an wuce gurin duk ka ga mutum a yi zamanin shi sai kai sai kai sai kai in ka tafi in aka yi tunai in fashe ka an wuce gurin in iko ne kake daga duk zamanin ka ana sai wani sai wani sai wani sai wani daga ka ta yi ayyukan ne in fashe ka an wuce gurin ka kallaci duniya mutum yanzu kaɗai ka karance ta kawai zai kari zai kasance ma aya da wani zai gane ba alfahari da duk abin da Allah baka nabi sai ya ce a wacce ruwa yake a tsalu fil ansab da suka a cikin dangi kaka nuna gidanku ya hini ya yi gidan wani kaka nuna famun ku sai famun wani kaka nuna al'umma ka tahi al'umma wani kaka nuna kaka nuna kabilar ka tahi kabilar wani kaka nuna garin ku ya yi garin wani a musulunci duk ba a san wannan sai ce istisqa bil nujum a wacce ruwa da neman shayarwa da taurari ko ruwa a nuna ba Allah ke kashi bola abin ya kashi na hudu a wata ruwaye sai ce anniyaha shi ma shine kukan mutuwa kenan wannan halayen guda bi a nan da wata ruwaye ce guda hudu kenan halaye ne na kafirai kenan mili ne kokari mu bar su kenan ai mutuwa mu bar wayo Allah da wa kabar mu ko cire riga ko kaza ta mu bai sai ce babun hukun rajulu qaumahu mutum ai ta munke mu bar kabilanci ko kan mu so nuna dangin wani yahi dangin mu ko to nan kuma sai cewa hukun rajul qaumahu mutum ya so mutanensa ba hana ka ka so yan uwanka da kabilarka da danginka da kungiyarka duk ba a hana ka so su ba abinda ba a so ka nuna naka yaki yawa amma dai soyayya wannan ai kowa nashi yin so da wani ko ka so garin ku annabi sallallahu alaihi wasallam ta ba ya hisan makka ya hisan madina ya hisan kaza kenan zaka zo dan gari dole ka so ni garin ku amma dai kaka walakanta garin wani dole ka so kabilaka amma dai kaka walakanta kabilai wani to shine aka ce hubbu rajul qawmuhu mutum ya so mutane shi sai ce قال حدثنا زكريا قال حدثنا الحكم بن المبارك قال حدثنا زياد بن ربيع قال حدثني عباد الرملي قال حدث حدثتني امرأة يقال لها قصيلة قالت سمعت أبي يقول قلت يا رسول الله أمن العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم قال نعم
فوانا رواية لزم كانت sai ta ce hadisi na nawa dari uku da da gomiya tara da ya ce hadasina zakariya hadasina hakamu bin mubarakun kala hadasina ziyadun bin rabi'a kala hadasina abbadun arrabniyu kala hadasatun ne imra'atun wata mace ta bani labari yuqalu laha fusailatu ita wata bani labarin sunanta wa fusailatu qalat fusailatu tace sami'tu abi na ji baba na ya kule yana cewa baba na ta shine sabon manzo Allah wanda ake cire wasilatu wasilatu allaisi shi baba na ta wasilatu kenan ta ce sami ito abi ya kule na ji baba na yana cewa waye baban ta muka ce wasilatu qultu ya rasulullah shi wannan sahabi wasila yace ya manzan Allah amin al-asbiya an ya'inu rajulu qaumahu ala zulmi amin al-asbiya shin yana cikin asabiya ta asibanci ai da wasu wacce muke ta asibanci bai ta asibanci san san kabila ka ko san gidanka ka nuna ka yi san su ka walakanta wajen ko sai ya ce to shi wani sabon sai tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam amin al-asabiyya yana daga cikin asabiyya ta asubanci ana ina rajul qaumahu mutun ya taimaki wa mutanen shi ala zulmin amma dai a bisa kan zalunci kamar kabilarka ko gidanku ko al'ummarka ta san ka san kai ba akan gaskiya ba suke akan zalunci suke kuma kai ma dan kabilarka ne sai ka yawa yanzu a unguwarmu nan a unguwarku sai zan yi wani abuwa kuma kowa ta abin kan mene ne sai ka goya baya dan dai yan unguwarku ne ko kuma yan gidanku a ku ana wani abu wanda kowa san zalunci ne sai ka goya baya dan yan gidanku ne ko kuma kabilarka ana waɗin wani abuwa kai ka san abin da ya da kyau sai ka goya baya dan kabilarka ne irin ka ne to shi da sahabi ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan mutum ya rika taimakawa mutanen shi a bisa zalunci shi ma asabiya ne irin wanda aka hada ne sai annabi ce ne qala na'am sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan me ke koya muna duk abin da zaka taimaka mutanen ka in dai akan zalunci ne kai ma kai ne kai asabiya ga wata ruwaya shi sahabin ainihin tayi ya rasulullahi aminas aminal li asabiya ko ga wata ruwa ta yi sa'altu rasul sallallahu alaihi wa sallama amin al-asabiya an yuhibbu rajulu qaumahu yana daga cikin asabiya mutum ya so mutanen shi sai annabi ya ce bai la a a kenan ka so mutanen ka wannan ba ta asubanci ne ba ka so gidanku ka so kabila ka ka so al'ummaka wannan ba ta asubanci ne ba sai ce walakin min al-asabiya an ya'ila rajulu qaumahu ala zulmi amma dai ta asubanci ne mutum ya zo ya taimaki wa mutanen shi alhali mutanen nashi suna kan mi zalunci ke da kai gane wannan kabilaka ka fifita kabilaka akan wani kabila ka so su ka so gidanku ka so kabilaka ka so harshen ka duk ba laifi ne ko ba ta asibanci ne ba me ake so wanda ba a so kabilar taka ko gidan naku ko al'ummar taka ko kungiyar taka tana kan yi fata kuma ka yarda da kan wannan kamar yanzu zamanin mai yanzu a yanzu ko zamanin mu ne yanzu ai kaga haka ne in kungiyoyi ne ai duk abin da kungiyar ka ta wani kawai gaskiya ne ko da ba kan gaskiya ba sai in siyasa ce abin da fartin ka ta wani ko da ba gaskiya ne ba kai kawai gaskiya ne abin da kabilar ku ta wani ko gidan ku wani ko da ba gaskiya ne ba kai gaskiya ne to shi ne ke ni kenan wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ba wannan kenan kai abin da zai gane a wannan ruwaya ka so kabilarka ka so gidanku ka so danginka ka so garinku duk wani ba hana ka amma dai kakka aibanta wa'azu kakka aibanta wani kabila ko wani gida ko wani dangi ko wata kungiya ko barcin wannan kakka bi kabilarka ko gidanku akan wani abu da suke yi na zalunci ka daure musu gindi hake gene sai ya ce babun hijiratul rajul kaurace wa mutum ai a can mun ci ba kaure cewa mutum ba a gaba ba kaza ko da wanda zai ma hijratul rajul dogon hadisi ne mai dogon bayani sai ka karanta shi a hankali kuma kowa da gani
قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عوف بن بن الحارث بن الطفيل وهو من اخي عائشه لأمها أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن زبير قال في بيع أو أطاع أعطيت أعطته عائشة والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها قال فقالت وهو قال هذا قالوا نعم قالت عائشة وهو لله نذر ألا أكلم, ألا أكلم بن زبير كلمة أبدا فاستشفع بن زبير بالمهاجرين حين حين قالت هجرتها إياها فقالت والله لا لا لا أشفع فيه أحدا أبدا ولا أحنث ولا أتحن
ولا أحنث ولا أحنث نظري الذي نظرت أبدا فلما قال على ابن زبير كلم كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد بن عبد نعم عبد الرحمن بن, بن الأسود بن عبد اليغوث وهما من بني من بني زهرة فقال لهما أنشدكما أنشدكما الله إلا أد إلا أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنظر قطيعتان قطيعتي فأقبل به به المسور وعبد الرحمن مش مستس مشتمل مشتملين عليه بأر بأرديتهما حتى استأذن على عائشة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته أندخل فقالت عائشة ادخل قال كلنا يا أم يا أم المؤمنين قالت نعم ادخلوا كلهم ولا تعلم عائشة أن معهما ابن زبير فلما دخلوا دخل ابن زبير في الحجاب واعتنق عائشة وطفق يناشدها يبكي وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا كلم إلا كلمته وقبلت منه ويقولان قد قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الحجرة وأنه لا يحل للرجل أن يحجر أخاه فوق ثلاث ليالي قال فلما أكثروا أكثروا التذكير وتحريج ففقت تذكرهم وتبكي وتقول تذكركما نعم تذكرهم نعم تذكرهم وتب- وتبكي وتقول إني قد نظرت والنظر شديد فلم يزالوا بها حتى كلمت ابن زبير ثم أعت- ثم أعتقت بنظرها أربعين رقبة ثم كانت تذكر بعدما أعت- ما- ما أعتقت أربعين رقبة فتبكي حتى تبل دموعها حمارها
sama abu rago idan sai mu bishi a hankali dalla-dalla filla-filla hadisi na nawa Dari uku da gomiya tara da bakwai ruwaya ce wata baitin ta zo dari uku da gomiya tara da da bakwai ruwaya ce baitin ta zo na adab nukurat kuma ta zo a sayi buhari ta yi jami'ar sayi babban littafin na imam buhari kenan ruwaya ce sahihiya sai ce zama ji a hankali hadasina wa je tare hadasina abdullahi bin salih kala hadasini allaisu shi kuma yace hadasini wa abdurrahman bin khalid sai yace ani bin shihab daga ibn shihab ko man huwa ibn shihab muhammad bin muslim imamu zuhuri malamin imam malik ko hani an malikin an ibn shahab kullum muna yi ko yana ibn shahab shine muhammad bin muslim az-zuhri imam az-zuhri to an wa kuma an auf bin haris bin dubay sai ce wa huwa ibnu ahi aisha li ummiha daga wa aufi aufi dan haris dan dubay shi dan uwan aisha ne ga uwanta dan uwan aisha ne ga liƙummi haka umarta shiwa shi auka bin haris bin wa bin tufai kenan dan uwan aisha ne ga uwarta ko kenan me ke ne a'a ibn ahi aisha dan dan uwan Aisha ne li ummi ha ga uwarta kenan ne bi tare dan tare kenan baban shi A'a. baban shi da Aisha ko mu ko dole kan mare sai ce an aufi ko aufi dan wa dan haris haris dan tufai kenan wa take magana shi nan aufi ko to aufi ne aka ce wa huwa shi shi wa shi aufi ibn aki dan dan uwan aisha ne li ummiha na uwarta dan da ko kenan da shi baban aufi da aisha wasu wasu da da baban aisha yadda zancen waye muke auku ɗauku ɗanwa haris ɗanwa to kenan aka ce ɗan ɗan uwan aisha da shi auku kenan ɗan uwan aisha ne kenan ɗan uwan kuma na aisha li ummi ha uwarsu ɗaya hoton to shi kenan ba hoton ba hoton abubakar ba mun gane kenan wannan shi wane to ana ɗan uwan aisha haris kenan haris kamar wane nawa na aisha wan aisha ne shi wannan haris bin tufai wan aisha ne aisha humaira mata alaihi sallallahu alaihi wasallam wanda ne amma dai wannan da uwarsu ce daya ba babansu ba daya to kuma waye din ana auf shi auf miƙin aisha ne dan aisha ne tunda dan wanta ne mun gane to kenan shi wannan haris dan abubakar siddiq ne ba na abubakar siddiq ne ko kenan zai gane kenan aisha kamar ci gaba tana da yan uwa wanda ba iyan babanta ba abubakar siddiq ɗin abubakar siddiq guda ne ɗin abubakar siddiq guda ne ɗin guda shida to zana su ya ce shida zana su aisha asma'u abdullahi muhammad abdulrahman sura daya habiba umu kusum kai umu kusum ita wacce ya gashi umu kusum sake aisha abdulrahman asma'u muhammad umu kusum abdulrahman to duka uwarsu daya duka dai wannan mun san iya abubakar siddiq ne ko mun zana su yana rike iya abubakar siddiq da kwai aish da kwai asma'u bai ci asma'u da kwai abdullahi da kwai muhammadu da kwai aisha da kwai abdulrahman da kwai ummu kulsum su wannan shidda su ne iyanwa abubakar siddiq da na kasance abubakar siddiq kamar da kasa ya nan sallallahu alaihi wasallama ya shi guda kaza ne mun sani wannan to abubakar siddiq ai shine farkon halifa ko idan shi ma dole ka san tarihin sahabbai ka san kaza ka san kaza kaka zama tsohon tarihin wanda aka wadi ta nika wadi idan abubakar siddiq guda nawa guda nawa muzana asma'u aisha abdullahi abdurrahman muhammad ummu kulsum yanzu da ko muka ce ya abubakar ba sai an ko baya ba to ko sai ka dauki da ce anan dukkan ba uwarsu ɗaya ba ba uwarsu ba uwarsu ɗaya ba kenan amma ne duka ɗayan wane ne abubakar su je sai ka ɗoka kenan shi wannan muhara dawa wa fi hawa da asma wa binta abi bakar asma wa binta umaysin ji muhammadin ka samu ɗaya kenan ɗaya na asma wa binta umaysin ne wanda aka aihe shi bi bai da a hajjatul wada'i shi sunan shi wa muhammadu kenan muhammadu shi dan asma'u bintu umaysi to ka samu muje a mu zo ku ta aisha ita aisha da dan uwanta abdulrahman wanda jiya karatun mu da muka ce da zata koma sai umara annabi ya gama da abdulrahman ta je tan'im ta ɗauko umara ko to wanda suke ciki ɗaya ita aisha abdulrahman ne sunan uwarsu a da mun yi anan ummu ruman ummu ummu ruman wadda sunanta zainab ake mata alkunya da ummu ruman kenan ita ce uwai aisha da abdurrahman mun samu nan wajen mun samu uku na ɗaya mun samu muhammad sunan ƙwashewa a sama uku mun samu aisha da abdurrahman su kuma sunan ƙwasu ummu ruman wadda ake ce mata zainab to sai wa sai kuma asma'u a ita ce babban ma asma'u ko ita ai tsakanin su da Aisha shekara wajen goma kenan asma'u da Abdullahi su kuma uwarsu guda asma'u da Abdullahi su kuma uwarsu guda ita ce ake ce mata Qutayla bint Abdul Uzza Qutayla bint Abdul Uzza ita kuma uwarsu asma'u da wa da Abdullahi sai ta karshen wace Ummu Kulsum ita ummu kulsum abubakar ya rasu tana ciki bayan mutuwa abubakar aka aiko ta sunan uwarta habiba kenan wannan su ne ɗiyar abubakar guda nawa to sai kuma da su kenan shi wanda ya ce an aufi bin haris bin tufail wa huwa ibn ahi aisha li ummiha dan wane ne da gurin kotan kota ko yace anna aisha to hudisat aisha wata rana an ba ta labari hudisat sai na an zo an ba aisha ba waye ce an ba aisha labari au ku ne ke ba ce ko yace aisha an ba ta ne to ga labarin da aka ba ta labarin da aka ba ta yace anna abdullahi bin zubair qala abdullahi dan zubairu ya ce fi bai'in a cikin wata kasuwa da aisha ta yi au a da'in ko kuma wata kyauta da ta yi a da tuhu aisha wata bada kenan abdullahi bin zubair kalan nan ya yi korafi kamar abin bai mai ba menene bai mai ba wani abu ne da aisha ta saida ko kuma wata kyauta ce aisha ta yi sai abin bai wa ba abdullahi dan zubairu dadi kenan shi ne abdullahi bin zubair ya yi korafi a cikin wani kasuwa ko kuma wani kyauta wadda aisha ta bada to shi wa abdullahi dan zubair wa abdullahi dan zubair aisha ta abi abin da bai bai bai bai dadi ba wani malu abdullahi bin zubair eh dan zubairu bin awwam zubair bin awwam kuma yana cikin arba wannan al-ashra min al-bashirina bi janna wace ce washi abdullahi bin zubair wannan dun mun yi mun yi wace washi abdullahi bin zubair washi dan asma'u ne asma'u kuma ya aisha ce ubansu daya da aisha kenan shi abdullahi bin zubair me yake wa aisha dan sai tunda dan dan ya sai dan wani ai aisha ake mata alkunya an ummul mu'minina ummi abdullahi aisha radiyallahu anha a cikin abu wannan ruwa anwa ummul mu'minina daga wa uwar mu'minai ummu abdullahi ba uwai to wai abdullahi ai aisha wata ba aikuwa ba kenan wannan abdullahi dan zubairu shine ake mai alkunya da aisha aisha ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce ya manzon Allah dukkan matan ka ka musu alkunya wata ummu salma wata ummu wace ce liban da alkunya sai ce to ke ma da kyau an miki alkunya ga dan yake abdullahi kenan ke ma ya rika ce miki ummu abdullahi kenan wannan abdullahi kenan ka doka dan wane ne dan asma'u ne asma'u ko me ya aisha ce ya aisha kuma wannan shi abdullahi shi ne ake mai taken awwalu mauludin gwili da ba'a da hijira shi ne farkon wanda aka ai fara aihuwa a madina bayan an yi hijira lokacin da aka yi hijira daga makka aka zo madina sai yahudawa sai suka yi kamar tsaye-tsaye suka ce mun gani in kun aihu a garin kamar aka yi suka yi tsaye suka ce ba kun kauro garin ba za ku yi gaba ɗaya ba ba a ba a garin nan haka za ku kare ba a jima ba kawai sai asma'u matar zubair bin awam sai ta aifowa abdullahi shi ne ganin suka yi ta jin daɗi madina suka yi ta murna a ranar aiko shi saboda ƙaryar da yahuda suka yi da sihiri bai ci ba kuma ya farko shi ne farkon aihuwa a madina daga muhajiri shi ne ake ce mai awwalu mauludin wuri da ba'adal hijira fil madina wane abdullahi dan abdullahi dan wa dan zubair mun yi tsakanin su da aisha ko me ko to sai ku komo in ka bar karatu ma na gaba yi zuwa bayan mance abin da nake ko mu kuwa ne shi aka ya ne abdullahi Allah abdullahi aka ba Aisha ne aka ba Aisha labari ko wa labari ne aka mata aka ce mata me an abdullahi bin zubair kala abdullahi dan zubairu me yace fi bai'in a cikin wata kasuwa ce da ta yi ko kuma wani kyauta ce da ta yi sai abin ya kai kore ya ga abin bai mai ba kun gane ga wata ruwa sai aka ce fi darin lahaba'at fi darin lahaba'at wani gidansa ne shi ɗaya gare ta sai ta sai ta sai da shi sadaka da kudin shi kuma ɗansa ne sai abin ya ya ga bai kamata ba tun da ai a can baya mai ruwaya inda ruwa ɗansu bai yake cewa ko abdullahi ne shi ma yana ga wanda yake cewa bai taɓa ga mata masu kirki da kyauta kamar mata guda biyu aisha da wa da asma'u inda yake cewa ita a ita asma'u ita asma'u daga ka ba ta take bada ba ta jira gobe ita kuma aisha takan tattarawa sai ta bada kenan wai aisha na abin da yake ne da korafin da ya shi abdullahi bin zubair aisha tana da gida ita duk abu na ta kawai bada take bada take bada take tana da gida shi daya kawai sai da shi tarbe kudu ai mi tarin sanar da muka zo wajen kamtata ba ita ce ba aka ce wata ran aka aiko mata darhami dubu saba'in a ranar kuma a ranar aka aiko mata darhami dubu saba'in ma'awi bin abu sufyan yana halifa ya aiko mata darhami darhami dubu saba'in kuma a ranar tana azumi ta zo ta rabe su daga sahi zuwa dare ta rabe su gaba daya ta zo ta sha ruwa da gumba sai baiwa take cewa da ma kin saya mu nama na darhami biyar ta ce ai biki tuna mun ba ka ji maza masu imani kenan darhami nawa dubu saba'in kamar yanzu ne aka maka lawa a kama wata miliyon ɗari har ko miliyan hamsin ka rabe ta gaba ɗaya ka je ka sha fiya ba tsakanin azumi ka sa zuwa sun kare wannan ko eh kai illa ma da himar rafuka ba a rasa duniya bayan Allah ba su kare ba eh bayan Allah ba su kare amma dai amma dai da wahala kai da wahala ba a rasa bayan Allah ba a rasa bayan Allah ba an ce Allah ta mata darhami dubu ɗari ta je ta raba su kuma ta zo ta ɗauki bargon ta ko tana ɗinka faci da allura kayan kirki ba ta lissa eh ai mala'ib min mala'ib Aisha kenan ita kamar yadda aka ce habbashi take doka wai in ta rasa abin da zata raba sadaka habbashi take doka ta bada sadaka aka zo aka ce Aisha su su Abdullahi suka ce ki rage wannan abu in babu ai hakuri ka doki bashi ki bada kai ki doki bashi ki bada sadaka sai ta ce ai na ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya doki bashi amma dai aniyar shi zai biya to Allah zai bude mai zai biya duk wanda ya doki bashi a niyyar shi a zuciye shi yana da niyyar biya to Allah sai ya bude mai abin da zai biya in dai kudin da kirke sa su to kaga halin da min munafiqa kenan ita duk abin da tai duk abin da tsara take eh sune ai wancan da muka ce talauci iri uku ne da kuma talauci na karanci to su ne suke da talauci na karanci kuma me suke su ma gado suke na babansu abubakar ai dukkan duke shi ina ta yi dukkan annabi ya ba da musulunci ko to shi ne talauci na mi da karanci ai wancan karatu da muka yi muka ce talauci ya kasu ne ila salasa talauci kishi nawa ne kishi uku ne talauci da kwai talauci na na karanci da kwai talauci na kadara da kwai talauci na ganganci na kadara talauci na ganganci da talauci na kadara da talauci na na karanci mun bayanin su wancan gama zama kare talauci na karamci irin na Aisha da na baban da Abubakar suna da duke sai su watsa ta gaba ɗaya dan Allah gaba ɗaya su bada su zama basu da komi su ci kamzo ka ga wani talauci ne mi na karamci na izza da kenan su zama da karamcin su sun taimaka kowa a gari kai kanka girma su na bi talauci ne na kadara komi ga kantina ga shaguna ga kayan noma ga mi ga mine ne Allah sai ya jarraba komi ka taba asara ne duka dukiya ta yi tawati yana kaga Allah ne kadarta ma wannan abubuwan sai kai ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ko kuma Allah ne ga dukiyar gwanda ta ma amfani a can lahira sai an shima na uku talauci ne na ganganci ka iya kasuwancin ka iya sana'a ka iya komi sai ka rikawa mutane walakanci kana tozartar mutane kowa kine su watsa sauraka sai ka je wa kanka eh magini ne ya je gini bai hutawa sai karfe goma ko sai onzar zai zuwa hau gini kai gidan shi gobe to ai shi jawa kai shi talauci ko tele ne in ka bashi horon lemu sai a wata ma baya baka bai dinka ba ka kai mai dinkin ka bude kanti na kile ke zan watsi suna zuwa ka kyaru wannan ka zagi wannan ka gaya wannan magana ka ci mutuncin wannan kile sun zo in suka watsi ka talauce menene kai ka jawa kanka talauci na to su wannan su abubakar su aisha talaucin su ne menene na talauci ne suna da suka fada to kenan nan ne wai babu babu babu aisha da dan gidan nata da ya tsora guda ɗaya kwal sai shi ma ta sai da shi tarba gudu kenan kaga shi wannan abdullahi ɗan zubair ai dole ga abin abin ya yawa a isha ko wai sahabbai ne ma tsakanin su abin a abdullahi bin zubair shi ne kala fi bai in awa ɗaya kenan sai kai korafin abin sai aka ba ta labari aika ce aisha ai ɗanki abdullahi ɗan zubair wannan gidan da kika sai da fa kika yi sadaka abin ya ba shi haushi ina nan hamma ga maganar da ya ce sai abdullahi ɗan zubair ya ce wallahi la tantahi na aisha aisha ko ta fasu da wannan abin da take da je lawa ana kenan wanda abin yayi yawa nake fitar da sadaka ko ta fasu aula ahajuranna me ne la ahajuranna a ba tsawon cewa ne aula ahajuranna a fiqhu da kai abin da ake ce mai alhajaru alhajaru abin da ake ni da alhajaru man il insanu an yatasarrafa min malihi mutum ka hana shi dukiyar ka ce ga ta ka ce kuma a ce a'a an hana ka ka sarrafa ta a yanzu ba ana wannan ko eh da kwai sabuka da suke sa wannan sabuka da suke sa ya wannan ai mutum yanzu kamar ya zama to duke shi ce amma dai yana da tabazir sosai yana ta watsa ta ko kuma bayyana wayo ko kuma ma'atu ne ko irin wannan ai sai a zo a ce to duk in ka sayi abin shi ma ka sayi banza ko sai ai sanarwa iko sai sanarwa in sai da ma gida ma ka sayi in ya ma kyauta ma yayi me banza to shi ne ce la ahajura da kenan zai mata wannan ya ce duk abin da suke ba ta iya sai da ba ta iya ɗaukar bashi ba shi ne ake ce mai alhajar a fikiru man il insan an ya tasarrafa malu duk yake ce a ce a'a ba ka yi abu da ita ba a yanzu wanda ba duke mutum bai wani abu a ce amshe ta gaba daya to shi ne shi abdullahi dan zube ne ce zai wa aisha ne eh ai ya dai babban magana ko da yake dan ta ne ko yace zai mata wannan kenan shi ne ce wallahi la tantahina aisha aisha ko tafasu da wannan abubuwan na kyautar nan da sai da wanda duk kayan da komi bai zama a gurin da aula a hajjuran da alaya ko kuma in hana ta duk wani abu duk wani abu hana ta ka rika sarrafa da dukiyarta zawa aka a gaya masa ai ba gaba da gaba ba ba gaba da gaba ba ya gaya masa zawa ne aka yi aka aka ba ta labari da ta zo aka gaya mata labarin fa kalat sai ta ce a huwa kala haza yanzu abdullahi da kai shi ne wannan magana kalu na'am wanda sai kala ba suka ce kat shi ya faɗi a gaban mu kalat aisha sai Allah ta ce aisha to aisha to yadda ta tabbatar ya faɗi ko sai aisha ta ce huwa lillahi nazaru na doki alwashi ga Allah Allah ukallima ibnu zubair ba na kuwa karawa abdullahi ibnu zubair magana kalmatin ko kalma guda abada yana ta ta ga abin ina taimakon ka ce wani zaka sa yaya ne a karama a ce ba na sarrafa dukiya ta ba kenan shi ne ta ce daga yau ne kuma walillahi nazar na yi alwashi Allah ukallima ibn Zubair ba zan wa dan Zubair Abdullahi magana ba kalmatin ko kalma guda abadan ha abada to aya ya zakar sahabi ne ma amma da aya tsunkuno mai ita eh uwa ce ko ba ta wa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne ga wata ruwa aka ce da aka da tawaɗi wannan magana duk abubuwan abdullahi bin zubair sai suka sha baya duk abin da ya taɓa bai ci gaba ko bi ne tsare amma da ai akan gaske shi shi ma ke kawai Allah ya abin ne zai ba mu ne samu rufi da shi aka abin shi ba kan gaske shi to da aka yi wannan abdullahi bin zubair ya ji da Aisha ta ji labari kuma ga abin da ta ce ba ta ƙara mai magana ya zai ya ce fastashfa'a ibnu zubair sai ibnu zubair yake neman alkurma bil muhajiri daga muhajirai muhajirai ai su ne farko farko su ne gaba gaba sai duk wani tsohon muhajiri na lokacin wanda bai rasu ba sai abdullahi ibnu zubair sai iske shi ce dan Allah aje a neman mun alkurma gurin Aisha na tuba ba na ƙara ba wannan abin da na hudi da tace ba sa ƙarin magana ba ta janye magana hina dalat hijratuha iyyahu lokacin da kaurace wata tsarin kenan ta faɗa abin abin ya yi tsanani kuma ta yi practicing abin ta kaurace mai tunda ta yi alwashi har ta rantse kawai ta kaurace mai abin ya yi tsanani shi ne ibn zubair ya aikawa muhajirin su nemo alkurma aisha ta yi mai ta kiya ta ce wallahi la ashfa'u fihi ahadan abadan na rantse da Allah bani ne bani amsa alkurma in mai magana har abada ni da shi ta kare matan manzo Allah kuma uwa ai ka sa abu babba ne shi ne ce wallahi ta ce na rantse da Allah la ushaffi'u bihi fihi ba wani al'umma da za amsa ta kowa akan shi har abada har abada wala atahannasu ila nazari kuma wannan alwashi da na doka ba zan karya shi ba yi kafara allazi nazartu abada har abada bana yi wani kafara ba kawai a haka tsatsaya falamma dala ala ibnu zubair lokacin da abin gabar ta yi tsanani dawa dawa to shine falamma dala da abin yayi tsawo har yanzu ba a samu sulhu ba ibnu zubair komi ya tsaya sai ibnu zubair sai ya tunani sai ya ce bari ya je ga ɗan uwa na wajen uwa na annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa su gaba shine aka ce kallimal musawwir bin maharamata wa abdurrahman bin aswad bin abdul yagusa wa huma min bani zuhra sai ya je iske wannan sahaban guda biyu dawa dawa muswar da kuma wa da maharama sai ya je ga musu ya barakunta musu ga abin da yake tsakaninmu da Aisha ba yau ba jiya ba na tura na tura na tura takiya wa kuma min bani zuhura su kuma yan uwa dangin annabi ne na wajen uwar shi faqala sai ya ce musu faqala la kuma sai ya ce musu wa ya ce musu abdullahi anshudu kuma billahi ina nema dan Allah ina nema gurin ku dan Allah illa adhaltumuni ala aisha ku kai ni ku sanya ni gurin aisha dan zace ba ta san gaina ba ta san mun magana ina nema dan Allah ku kai ni ku sanya ni gurin aisha ku nema mun alhurma mu shirya fa innaha ita aisha la ya da Abdullahi ne yake lona fa innaha ita aisha la ya himlu laha bai kamata a gare ta ba an tanzura kadi'ati tayi alwashin yanke zumunci na to sai sai kashi da wadawa fa aka bala bihi musawwir wa abdurrahman sai musawwir da abdurrahman sai suka kawo abdullahi mustamilina alaihi bi ardiyatihima yana lullube a cikin tufafinsu da za a zo a shigo gidan kenan sai suka lullube shi yadda za a san ba a san ba da shi ne ba su shiga kenan shine mustamilina suna lullube da shi bi ardiyatihima da tufafinsu hatta ista'azana ala aisha har suka nemi izini a gurin aisha kalli ya kana kalli abin a tv sun zo gidan ko sun lullube shi a cikin tufafiya ko sai suka nemi izini a gurma aisha faƙala sai suka ce assalamu alaiki ya rawa rahmatullahi wa barakatu sun zo gidan manzo Allah kenan sai suka yi sallama ko suka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ga wata ruwaya sai da farko ba ita suka wa sallama ba sai suka ce assalamu alaika ya rasulillah assalamu alaika ya abubakar ku kwana suka ce assalamu alaikum suka bar sallama me yasa saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallama an binne shi a ina a ɗakin Aisha aka binne Abubakar a wannan Abubakar ma a ɗakin Aisha kuma duk lokacin da aka binne Annabi da Abubakar a ɗakin Aisha Aisha a gidan take sai dai da kwai mi da kwai sitar shakan maki amma dai kamar a ce salon guda ne ko guri guda sai lokacin da aka binne Umar bin Haddab a gurin ne sai Aisha ta bar gurin tunda ai wancan mijinta ne wannan babanta amma duk lokacin da aka ce aka binne Umar sai ta bar gidan dan wannan kautar ruwa ce da suka zo sallamar da musuwar da wannan sai da suka ce assalamu alaikum ya rasulullah assalamu alaikum ya abubakar to kwana suka ce assalamu alaikum kenan sun zo sun yi nan sun yi sallama ko da suka yi sallama aka ce istazana ala aisha faqala assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh anadkhulu mu shigo faqalat aisha sai aisha tace udkhulu ku shigo qala sai suka ce su biyu nan kulluna ya ummul mu'minina mu duka zan mu shigo ba su ce mata muna tare da abdullahi ba shine kulluna ya umul mu'minin umul mu'minin mu duka zamu shigo qalat na'am sai tace ku shigo ku duka udkhulu kullukum ku shigo ku duka ku wala ta'lamu aisha anna ma ahuma ibnu zubair ita aisha ba san ba sun lullubewa abdullahi ibnu zubair falamma dahalu lokacin da suka shigo da hala ibnu zubair fi hijabin sai ibnu zubair ya shiga cikin ba hijabi bisa na mata ai su dake in ka shiga zai sitira kenan ai can aka ce in za ku tambaye su ku tambaye su min wara'il hijab su mata annabi sallallahu alaihi wasallam ana zuwa a musu magana a musu fatawa a hira da su amma dai tsakankanin da kai mai labule kamar in an shigo ɗakin ita tana can kuma da labule tsaka to da aka shigo shi ai ɗanta ne da tunda sun sayo shi kawai sai ya fada cikin labula sai ya bar su aina suna nan ko sai ya fada da ita tana cikin nan sai ya fada gurin da tun da aikanta ne shine sai suka ce a karata eh wada halal ibn zubair bin hijab ko sai ya shiga wa ta nakal aisha sai rungumu mamman shi aisha wa dafika yanshiduha sai dalab tabaka sai ya fara yanshiduha yana neman gurinta wa dafika sai ya fara yanshiduha yana nema gurinta dan Allah ki yahi mini waye biki yana kuka wa dafika musawwir sai shi ma musawwir wanda suka roko suke baya sai su ma suka fara da Abdulrahman da musawwir din su ma yanshidani suna nema daga Aisha dan Allah i hakuri ki mai magana illa kallamatu wa qabilat mu ki mai magana ki amshi abin da ya faɗi wa yaqulani suna cewa musawwir da wancan suna cewa qad alimta aisha kin san wa kin yi mu sani annar rasul sallallahu alaihi wasallama naha annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana amma qad alimti abin nan da kike aikata na gaba ke da abdullahi annabi ya hana wa wa annahu la yahilu li rajulin bai kamata ba ga mutum an yi hajura ahahu ya kaura cewa dan uwan shi fauka salatin sama da kwana uku kuma ke ki wani aisha bai kamata ba kuma ke yi mu sani ta'ala ya ce falamma aksaru ala aisha mai ruwa ne ce da lokacin suka yawaita magana akan aisha kiyaye mai kiya guri baya kara ba shine falamma aksaru lokacin da suka yawaita magana ala aisha ala bisa aisha mina tazkira na daga tunatarwa da suke mata da wannan hadisin wa taharish kuma suna matsa mata taharish suna matsa mata i hakuri tabiqat tazkuruhuma sai ita ma ta fara magana take tuna musu wa tabiki tana kuka wa taquli tana cewa inni qad nazartu ni na doki alwashi wa nazaru shadidun alwashi kuma mai tsanani ne falam yazala bihima su gushe ba dai su da suna gurinta hatta kalimat ibnu zubair hatta ya hakuri ta ibnu zubair magana wa ataqat fi nazariha 40 raqaba a cikin adawar inda sai sai ta fansar da bayi guda 40 wa kanat bayan wannan abin ya wuce ma ta zukur ba adama ataqat 40 bayan ta fansar da bayi 40 in ta tuna wannan tarihin gaba da suke da ibnu zubair ta bi fata biki sai ta kuka hatta ta bulu dumu'a himariha har sai hawaye sun jika dan kwalin ta komai ya kinta daga nan lokaci yayi me ake gane a wannan dogon ruwa sai satin gaba sai mu gudu darasi da ake doka a cikin ta tunda ai abubuwa ne da dama Allah ya kaddata suka yi dan mu hudda ne durus kenan al-ibra wa durus satin gaba sai mu hudda shi lokacin sallah da fata abinda makaranta Allah ba mu lada abin da aka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk satin gaba zan sake fasar da bayani insha Allah saboda masu shuwari daga